الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا قوما تب تب قوة رمضان هجرة منذ سيرة منذ الرحمة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 da da biyar ko to madalla alissafin da coci ta tsaura ta yanka makanta da kanta kamar yadda suka faɗa ba mu muka faɗa ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun ɗauko bayani daga aya ta takwas zuwa aya ta tara a shafi na ɗari biyu da tara sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makumin mu da mulku gaba daya mala Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ما شاء الله kamar yadda muka sani muna taɓo masa'il na zakka da kuma abin da shafi tattalin arziki na zamani kuma a yau mun tashi daga fasali wanda mun kai bayani kan shi ma'ana dukkan ƙazayar da mun kai magana kansu na zakka tun lokacin da muka fara karatu mun yi bayani ne akan fi ma ya jibo ikhrajuhu min al'amwa a yau za mu shiga wani sabon babi dama manya-manyan babin zakka guda biyu ne abinda ake fitar ma zakka gwargwadon abinda ake fitar da zakka da kuma wa za a ba zakka yanzu za mu shiga cikin babi na biyu annawaziru ma'ana bangare na biyu kenan amma a fasli a salis a cikin wannan littafin annawaziru fi masarifin zakka matsaloli sababbi da suka sabunta a cikin waɗanda za a ba zakka waɗansu abubuwa da suka bullo don haka a yau za mu fara da wato abin nan masraful fuqara'i wal masakin kun san Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin to a yau zamu fara da su a cikin wannan akwai abu uku qadrul ghina al mani' min akhdhi zakah za a tattauna akan wato wadata ya za a ce wani bai halatta ba a bashi zakka kinan ya fita zama miskini ko kuma fakiri misali ko ya fita daga cikin waɗanda ake ba zakka miqdaru ma yu'tahu al-faqir wal miskin in za aba miskini ko talaka nawa ne ya kamata a bashi sannan tatbiqatun mu'asira li masraf al-fuqara wal masakin kina yanzu wannan babin dole sai mun kasa shi gida uku yanzu mas'ala ta farko za mu san shin qadrul ghina al-mani'u min akhdh az-zaka ya za a cewa ne mawadaci na ba za a bashi zakka ba ya za mu tantance shi ko ba haka nan bane an gane ko mun Allah su ayoyi na alkur'ani sun faɗi mutum guda takwas ko ayata alkur'ani ta faɗi nau'i ko sinfi na mutum guda takwas da ake ba zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim malamai suka ce dalilin da ke nuna kuma waɗannan su kaɗai za a ba zakka saboda innama innama tana daga cikin mi adatul hasr bakin waɗannan kamar a ce an sha makance ga waɗanda za a ba sai aka ce innamas sadaqatu li haula'i mun gane ko don haka mawadaci bai dace a bashi zakka ba da siffar shi ta mai ta matsayin shi mawadaci in dai ba wata sifa ce ba wadda aya ta zo da ita kamar wal amilina alaiha mai kuɗi ana iya bashi zakka in ya zama to shi ma yayi aiki cikin waɗanda suka yi zancen a fitar da zakka din ma'ana kun san can da ana iya turawa a je a karɓo kayan zakka a ƙauyuka ko ba ka ba in mai kuɗi ya shiga cikin wannan za a biya shi don saboda aikin da ya yi ba don saboda kasancewa sa mai wadaci ba muna ganewa sannan kuma akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda imamu ahmad ya rawaito shi da imamu abu dawud da imamu ibnu maja an gane ko wanda yake cewa la tahillu sadaqatu li ghaniyyin sadaqa bata halitta ga mawadaci ba amma sai mutum nawa illa li khamsatin sai mutum biyar li amilin ya zama to shi mawadacin nan yana daga cikin waɗanda ke aiki don fitar da zakka to da ana ba su na a matsayin su na masu aiki kaga kamar yanzu a ƙasar Saudiya akwai hayatul auqaf wanda take kula da zakka haka ne ko ba haka ba to dan mutum yana aiki a cikin ta mawadaci bai ba a ce a to ai ba za a biya shi ba saboda kuɗin zakka ne a yanzu a matsayin shi na ma'aikaci a nan za a biya shi aw rajulin ishtaraha bi malihi ko ko mutum ya sai zakka da kuɗin sa wanda yana magana ne kamar a ba mutum zakka misali ta saniya ku misali sai mai kuɗi ya ga saniyar ta yi mishi yana son ya sayi ta an gane ko babu matsala tunda shi talakan tana yana da buƙatar kuɗi mun gane wannan ko au gharimin ko ko wanda ake bi bashi mawadaci ana bin shi bashi ma'ana waɗansu malamai suka ce kamar mutum ne wanda lalle ana ganin shi yana da hali amma shi kuma ana bin shi bashi bashi yayi masa yawa to nan babu laifi ya karbi zakadan shi ma tana yiwa idan bashin ya karba shi ma biyan bashi ne zai wasu kuma suna ce a'a ya ana bin wani bashi ne shi sai ya ce shi zai biya an gane ko to kaga yana iya amshi kuɗin zakka dan ya biya ma wancan mutumin bashi tunda kun san akwai wanda shi ana bin shi bashi bai da darajar da kuma zai za, a bashi kuɗi amma mai kuɗi ya ga damar ya yaramci jika ɗari biyar a bashi su ko ba haka nan bane kuma idan aka tashi sai wani mutum ya fitar da zakka ta miliyon ɗaya sai ya turo masa saboda shi mai kuɗi sai ce karama ba mutane dan shi an yarda da shi ko ba haka nan bane to amma in wancan din ne kaga ai ba za a bashi jika ɗari ya ba ƙarshen ta ma za a bashi jika biyar ne mun gane wannan au gajin fi sabilillah ko kuma mawadaci idan ya zamanto ya shiga cikin yaƙi shi ma ana bashi domin yin guzuri wajen yaƙi fi sabilillah ko da mutum mawadaci na nan zakka tana abin nan au miskinin tusudduqa alaihi ko miskini wanda an kai ma sadaka fa ahda min hali ghaniyin sai yayi kyauta zuwa ga mawadaci an gane ko mutum ne wanda yake talaka ne aka bashi zakka ta akuya sai sa an kai mai miyar dage-dage alramma miyar dage-dage ko miyar raɓe in ji waɗansu to sai ya ɗiba cikin wannan naman yana da mawadaci makwabci sai ya tura masa to da haka shi wannan ya halatta shi mawadacin ya ce ban sani ko mun fahimta ba to in ba haka ba amma shi mai abin nan ba za su abin nan ba to sai malamai suka yi sabani ikhtalafu fi miqdaril ghina al-mani'u min akhdhi zakah shin ya za a yi a ce mutum mawadaci na baya karɓar zakanin suka kawo magana guda uku na magana ta farko sun ka ce innal ghina almali amin akhdhi zaka huwa ma tahsulu bihi alkifaya duk abin da zai ishi mutum ya rayu da shi to shikenan wannan wajibi ne wato wannan shine ke hana mishi karɓi zakka waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa innal ghina almali amin akhdhi zaka huwa alghina almujibu laha faman malaka nisaban min al-amwal az-zakawiyya haruma alayhi an ya'khudha min az-zaka su kuma da suka ce a'a abin ba wai abin da yake isakka ka gudanar da rayuwarka ta yau da gobe ba shine dai ya zama to ka mallaki nisabin zakka kenan yanzu idan an ka ce wane ya mallaki nisabin zakka to daga nan bai halatta ba gare shi yayi mi ya karbi zakka magana ta uku kuma sun ka ce man malaka 50 dirhaman aw qimataha min adh-dhahab wanda ya mallaki dirhami 50 ko kimarsu na zahabi kowanne daga cikinsu akwai dalilin da ya dogara gare shi ina fata an fahimce ni waɗanda sun ka ce idan mutum ya samu abin da zai rike shi ya ishe shi na rayuwa an gane ko suka ce akwai hadisi na qabisa qabisa bin mukhariq sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha ko ba haka nan bane yana faɗin waɗanda sadaka ta halatta gare su sai ce wa rajulun asabathu faqa da mutumin da talauci ya same shi hatta ya quma thalathatun min dawil hija sai mutum uku ma'abuta hankali sune alhija shine alhija hankali min qaumihi mutum uku ma'abuta hankula cikin mutanensa sun tsaye sun ce laqad asabat fulanan faqatu talauci ya samu wani wani bai da kuɗi an gane fa halat lahu mas'ala ya halatta ya tambaya hatta yusiba qiwaman min aishin sai ya samu qiwaman abinda zai tsaye tsaye rayuwar tsayar da rayuwar shi da shi ko kuma sidadan min aishin abinda zai toshe bukatar shi da shi to sai suka kafa hujja da wannan hadisi ina fata ana fahimta ta sun kace to kenan wanda yake ya samu qiwaman min aishin kenan ma tahsulu bihi kifaya bai halatta ya karbi ba bai halatta ya karbi zakka ba amma dai malamai sun ce wannan ra'ayi nasu ba dole bane sai an abin nan domin sun kace hadisi yana magana ne ga cewa zancen haramcin roƙo ne yake zance ba yana zancen haramcin in an baka zakka kana karba ko ba za ka karba ba mun gane ko su ko waɗancan wanda sun kace in kan mallaki in kan mallaki nisabi ba za ka karɓa ba hujjar su saboda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zakka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim to in ko kan mallaki nisabi da a amshi zakka gare ka in ko an karɓa ka zaman to ghani sun kace to da haka kenan bai halatta ba kai ka karɓa in ka mallaki nisabi mun gane ko magana ta uku kuma waɗanda sun ka tafi cewa shi ne wanda ya mallaki dirhami 50 ko ba haka dan bane akwai riwaya da an kawo daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ko abinda ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke cewa man man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'at al-mas'ala yawm al-qiyamati khamushan aw khadushan aw qaduhan fi wajhihi wanda yake tambaya kuma yana da wadata to wannan mas'ala za ta zo khamushan khamshi shine kamar a ce akwai kirtuwa ko wani wato abin nan shine khadshu dai aw khadushan aw qaduhan akwai wani alama ko kace wani abin da fi waje a cikin fuskarsa faqila ya rasulullah mal ghina qala 50 dirhaman aw qimatuha min adh-dhahab ina fata an fahimce ni idan kaga wannan hadisi ya bayyana abin da ke nufi da wadata wannan hadisi malamai sun tattauna kan shi wasu sun da'afa shi wasu sun sahaha shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin waɗanda suka ingantar da wannan hadisi an gane ko amma inda an ka samu sabani wato dalilin da ya ingantar da hadisin a kansa kuma sai aka gano wannan dalilin shi kuma bai inganta ba ina fata ana fahimta ta don da ya zo ya inganta shi yake cewa wato abin nan bina'an ala qaulin li sufyan bi anna hakim qad tubi'a cewa shi sufyan an gane ko eh hakim qad tubi'a an yi mai mutaba'a da aka zo aka duba sai aka iske ba ai mai mutaba'a din ba shi kuma ya itibari akan masadirkin da yake nakal zuwa gare su to ala ayyati hal dai duk inda ta je ta kawo ko mun dauki wannan hadisin dai ma'ana saboda turuq din shi daban-daban ana iya dauka shi ya inganta amma wace magana ce tafi karfi daga cikin waɗannan maganganu ina fata ana fahimta ta an gane ko tunda waɗannan maganganu kowa ya kawo na shi an ka ce abin da yake hana ma mutum karɓar zakka falghina albani'u min akhdhi zaka huwa ma tahsulu bihi alkifaya idan ya zamanto mutun yana da wadatuwa faman wajada min almali ma yakfihi wa yakfi man yamunuhu fa huwa ghaniyun wanda duk ya samu dukiyar da zai iya daukan nauyin kansa da ita kuma zai iya daukan nauyin wanda yake karkashin sa in yana da iyali to shikenan magana ta riga ta kare ba sai ya mallaki nisabi ba ina fata ana fahimta ba sai ya mallaki nisabi ba sai dai to shin yanzu wannan wadatar kakane za ta kasancewa tun da wadata daga kudin da an wadata a wani wuri a wani wuri ba wadata bane ko ba haka nan bane ha mu ne yanzu in ana mutum mai kudi mai kudin kauye mai jika 500 kauye sai ka iske shi babban mai kudi ha ko ba haka nan bane ya ga har da fada gare shi ana zuwa ana ana kai mai so mai gida eh da haka dai dole dai ita wadata wani lokacin ma ya hasulu bihi kifaya ba a iya tantance shi dole wato wadata a wani wuri ba ita take da wadata a wani wuri ba ya kamata mu fahimci wannan insha Allah ta'ala gobe Allah ya kemu da za mu zo mu karkare maganganun malamai sannan mu tayi akan mas'ala ta biyu tun da bata da yawa mu ji su kuma malamai sun kace a karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam malam lokaci ya tafi amma mu saki maimaita aya
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan labina amanu, hakika tabbas waɗanda suka yi imani. Kun ga wannan aya idan muka duba wajen munasaba da muka kawo ajiya, ana iya kawo wawun, amma ba a kawo wawun ba sai an ka fara da inna, domin wannan jumla ta zamanto tana da istiklaliya ta fuskar farawa. amma kuma ta fuskar ma'ana tana da alaƙa da ayar da ta gabace ta akan al'uslubul ƙur'ani. Mun gaya muku cewa yana daga cikin al'ada ta al'ur'ani al-muƙabala baina abdiddaini kishiyoyi guda biyu. Bayan ya kawo zancen masu imani sai ga ya kawo zancen kafirai. Bayan ya kawo aljanna sai kawo zancen mi ‘yan wuta, bayan ya kawo zancen masu kyauta sai kawo mi zancen marowata wannan uslubi ne al'ada ce ta al'uslubu al-Qur'ani. idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra haka ake tafiya da an kawo wannan sai aka kawo wannan wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiya kaga can kuma an kawo wujuhun yawma idhin khashi'a kaga kishiyoyin juna kenan muna gane wannan da kyau to innal ladina amanu kaga ba a ce wal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanin ba tare da cewa ita wawun ita ce harful atfi kuma muqabala ce an kai kaga ana kawo masu imani sannan aka an kawo zancen kafirai sannan aka masu imani maimakon a kawo wawun ay atful khabar alal khabar sai aka a'a ita ma sai aka fara mata da inna dan masu imani mutane ne masu kima da daraja an ka kawo jumla mustaqillatun bi nafsiha mun gane wannan to innal ladina amanu mu komo cikin wato jalalaini mudibi sharhul kalimat lalle tabbas waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki nagari kaga nan Allah bai ce wane ba bai ambaci suna ba bai ambaci kabila ba bai ambaci yare ba bai ambaci yanki ba don mi don saboda imaninka ake bukata da aikinka nagari da kun ga mutum ya shigo cikin aikin addini aiki bai dame shi ba to akwai matsala ba a gina addini sai da imani da aiki na gani ba a gina ƙasa sai da mi sai da ilimi da imani da aiki na gani amma muna abin da yake kashe ƙasashenmu na afirka da ƙasashen larabawa shine waɗansu mutane suna son kawai a ba su gaba don su su ne awwali haka nan tana yi a ƙasashen turawa ba ruwansu da jinsinka a amerika don kana baƙi in dai kana da kwanya kana da ilimi kai za a sa gaba farare a ce su bi ka saboda kwanya ake bi amma munan ƙasa ka ba turawa saboda wayo yanzu idan turawa suka bude ma'aikata a Afirka idan ana son ta ci nasara shugabanta ɗan Afirka ake durawa saboda shi ya san Afirka idan aka ba bature shi bai san yan Afirka ba kenan ma'aikatar za ta ruguje da gaugawa dole a sa ilimi gaba ina fata ana fahimta ka don haka abin da ya bata tafiya ta kasashenmu waɗanda ba su iya ba su zo su yi gaba sai su ce su za a ba gaba sannan wai sai su ɗauko ma'ilimta sai su ba ma'ilimta umarni kasan shi ɗan afirka kullum abin da ke takama da shi ya san rezu ya san wani ya san wani ya san wani ya san wani da haka komi ilimin ka sai dai ka zo ka zamana karkashin shi ya juya ka da kai da karatun ka saboda sanin da ya waɗansu mutane to su waɗannan nan da ka sani in an ka to wajen aikin su mi za su iya yi kaga ya aikin banza kenan shi yasa kasashen turawa kasashe ne na ilimi da aiki su ko kasashen afirka musamman turai wani yake cewa in ka zo turai kana neman aiki galibi abin da fi damu su shine wani certificate kake da shi diplom an gane ko in ka tai china ko america kana kana neman aiki me zaka iya yi a aikace mu gari in ka zo afirka kana neman aiki ko kasashen laraba sai a tambaye ka dan wa kake wa ya turo ka a me ka zo da shi a hannu shi ne magana don haka ba za mu ci gaba ba su can dole na a tara ma'ilimta a haɗa su su yi aiki mu ko son ka kai kai ka taro waɗanda kake so ko ba su iya ba sai ka tattara su ka aje su wuri guda ka ce kuma kamfani ya ci gaba ya ya za a yi kamfani ya ci gaba da mutanen da ba su iya aiki ba A'a, ɗan gidanku ko ɗan gidanku ne in bai iya aiki ba ka taimaka mai da abin da zaka taimaka mai amma nan wurin aiki shi ba kowa bane ya bari a yi aiki wannan shi ne hakikanin gaskiya ko addini in ana so addini ya ci gaba dole sai an yi aiki da wanda sun ka iya kaka ɗauko ɗan gidanku ka kawo shi ka bashi matsayi ka ce a'a ga waɗansu can saboda su ba ƴan gidanku bane don haka ba za a ba su matsayin da sun ka cancanta da shi ba sai dai su tsaya su zan yaronka da yaron ‘yan gidanku tun da addini ka mai da shi naku ne ka ɗauko ‘yan gidanku ka ba su babban matsayi. To waye gaya ba addini na gidanku ne ko naka ne ko ku mutane jiran suka yi su bi ƙarƙashin abin da ‘yan gidanku suka su. Wannan shi ne abin da ke ɓata al'amura. An gane ko? Allah ya kyauta. Innal ladina amanu amin lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari yahdihim sai mai jalali da kaduba ya ce yurshiduhum ko Allah yana shiryar da su rabbuhum ubangijinsu bi imanihim da imaninsu an gane ko Allah yana shiryar da su da mi da imaninsu kaga yahdihim intabi fi'li mudari'i domin shiriya ba kwana guda take ba ba a cewa an shiriya shikenan an huta a'a kullun kana fatan Allah ya tabbatar da kai akan shiriya shi yasa sai ce yahdihim asalin shi fi'ili ne mudari'i yufidu at-tajaddud wa at-takrar asalin shi yahdiyuhum yahdiyuhum to ya'un sai ta yi istisqilat ad-dhamma 'ala al-ya shikenan sai an kabar shi yahdihim rabbuhum domin fi'ili ne mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-ya'i mana'a min zuhuriha athiqal ba ga nan bane aran ma to Allah yana shiryar da su bi imanihim da imaninsu sai ce bihi da imanin nan ta hanyar imanin nan bi an yaj'ala lahum nuran Allah yana sanya musu haske yahtaduna bihi yawmal qiyama wanda za su shiryu da shi ranar tashin alqiyama wannan ma yanin ka duba cikin asar zaka ga an ruwaito daga salaf abinda ake nufi bi imanihim hasken da Allah zai shiryar da su da shi ranar tashin alqiyama amma da abin da ya kamata mu gane shine cewa da haske da shiriya dukkan su mataki mataki ne akwai shiriya amma wannan kowa da kowa da dabba da ɗan adam da musulmi da kafiri kowa ya shiga cikinta qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada wannan shiriya kowa yana cikinta akwai hidaya kuma ta tawfiki Allah shirya da kai zuwa ga musulunci bayanta kuma akwai hidaya ta Allah ya tabbatar da kai akan imani yahdihim rabbuhum bi imanihim hakka mutu bayanta kuma sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanyar aljanna bayan shi har akai ka zuwa ga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah dan haka dan an ce Allah na shiryar da su ranar tashin alkiyama da haske a ba ana nufin ba su da haske ba imanin shine hasken tun daga nan duniya ake samun shi kuma awa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها mun gane wannan ko shi yasa in qur'ani ya faɗi hidaya ka duba ka gari wace hidaya ce ake zance sannan kuma kalima ta hidaya kullun kana ji an ce hidaya ba alkhairi take nufi kullun ba eh wani da an ce hidaya sai ce shiriya a a kalima ta hidaya cikin qur'ani wani lokaci ba ta nufin alkhairi Allah ramma Allah ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi
ila azabi sa'id ila azabi sa'id cikin suratul hajj to yahdihi ila azabi sa'id wannan mai kyau ce tana da kyau ne wannan a sannan kuma Allah ce fa wato uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi zatami fahduhum ila siratil jahim wannan shi ma mai kyau ce waja'alnahum a'immatan yahduna ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsuruna shi ma wannan mai kyau ce to dan haka bari cewa kullun kaga kalma ta hidayah tana nufin mai kyau arama yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah yana shiryar da su da imanin su tajri min tahtihimul anhar tana guda karkashin su tajiri tana gudana shi ma asalin shi tajriyu ne fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar dan abin da ke cikin aljanna na ni'ima baya yankewa shi yasa sai kawo fi'ili mudari'i alladhi yufidu tajaddud wa takrar kuma yanzu aljanna bata zo ba ba a shiga ba kuma yace tana gudana dama ai ta aljanna akwai ta a yanzu amma su kuma ba su shiga ba to sai a ce maka listihbaril hala in ka ga dama don saboda ka hankalta ne kamar ga abin nan yana gudana mun gane wannan da kyau tajri min tahtihimul anharu wani lokaci sai ce tajri min tahtihal anharu nan kuma ce tajri min tahtihimul anharu to min tahti hada ko min tahtihim abin tambaya kenan da an ka ce tajri tana gudana in an ce min tahtiha karkashin aljanna ba ana nufin karkashin ƙasa aljanna ba an gane ko ana nufin karkashin ni karkashin benayen aljanna ruwa suke gudana domin in ruwa ya shiga can cikin ƙasa to ai ba za a gane shi ba ina fata an fahimce ni kenan mutane ba za su ba za su ji daɗi ba wajen kallon gudanar ruwa din duk da yake waɗansu malamai suna cewa wannan fassara din lalle an hankalta mata amma ba dole bane domin ita ƙasar aljanna ba ɗaya da ƙasar duniya take ba yana yawa ruwan suna ƙarƙashin ƙasar aljanna kuma ana gare su domin ƙasar duniya daban ƙasar aljanna daban to amma me yasa an kace tajrimin tahti hal wani lokaci kuma an kace tajrimin tahtihim babu matsala su ƴan aljanna a cikin aljanna suke ko kuma a saman ƙasa aljanna suke ko ba haka nan bane kuma a cikin benayen aljanna suke to in sun bi ƙarƙashin benen aljanna kuma sun bi ƙarƙashin ƴan aljanna don su ƴan aljannan cikin benen suke muna ganewa ba shi yiwa a ɗauki nasoshi a bar ayo saboda wata rana za a zo ma da shubha a ce can an ce maka tajrimin tahti hal anharu nan kuma an ce tajrimin tahtihimul anharu to min tahtihim ne ko min tahtiha yau duk ɗai tun da suna cikin aljanna in sun bi ƙarƙashin in suna cikin benayen aljanna in ruwa sun bi ƙarƙashin benayen aljanna sun bi ƙarƙashin ƴan aljanna mun gane wannan da kyau al-anhar amin ƙoramu waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin waɗannan ƙoramu da ke cikin aljanna masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa ƙoramu ne daban-daban daban-daban daban kaji Allah ya bayanin su kuma ba wai ƙorama guda ba a'a anharun yace intabe an gane ko wai to ba korama guda ta akwai ba ta nono da korama guda a'a koramu ne Allah ce an harun min ma'in han to yana da kyau mu gane wannan amin amin fi jannatin na'im suna cikin aljanna wadda take ta ni'ima ina fata ana fahimta ta suna cikin aljanna wadda take ta ni'ima ustadu doktor professor na tafsiri da yake garin Kano wanda ake kira Dr. Kabir Yunus an gane ko yana da wani littafi sunansa ususun fandiyya lil ijazul bayani fil qur'anil karim a cikin wannan littafin da yazo yana bayanin wasu khafa'is na balaga ta alqur'ani mai girma an gane ko sai yake cewa malaman balaga ta alqur'ani sun kawo wata mas'ala suke cewa in an ka zo cikin alqur'ani zaka iske akwai kalima ta an-ni'ma akwai kalima ta an-na'im a ka'idar larabci da kalima ta an-ni'ma da kalima ta anna'imu ko ba haka ba ai dun ni'ima suke nufi tunda asalin su daga abu guda suka samu asali ni'ima da na'im wanga tana da ta'un wanga kuma tana da ya'un kuma an ce ni'ima da Hausa kace ni'ima ya an ce na'im kace ni'ima duk abu guda ne ko ba haka nan bane amma sai sun kace wajen uslubi na alqur'ani an gane ko sun kace wato kali ya an kace an-ni'matu wan-na'im كلمتان من مادة واحدة أيضا تشتركان في الدلالة على الرفاهية سنانون أكوي سوكي كنن والحالة أو الحالة الحسنة هذا حالي نجري أما والمعاجم غالبا لا تفرق أما تكن معجم إنك ذاك اسكدو أبو قداني أما قرآني إنك اسكي سنك وقد اضطرد في القرآن الكريم استعمال النعمة في نعم الدنيا خصوصا an gane ko sawa an kanatin ni'am madiyya aw ma'nawiyya sai da shi qur'ani sun kace ana su bayani in ka ji qur'ani ya ce ni'ma to anan duniya yake nufi ko ni'ima ta imani ko ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta wani abu in dai ka ji an ce ni'ma to a duniya kenan muna ji da kyau amma na'im sun kace in ka ji qur'ani yayi amfani da kalima ta an-na'im فاضطرد أيضا استعمالها في النعم في النعم الأخروية سيتك النعمة تلاهرة إنك جاء النعيم سنك إلا في آية واحدة آية قداتي كأي أكوت في القرآن فإن النعيم فيها يحتمل الأمرين إذا كأيت أنك سام نعيم تنا يواي رنتو دنيا كولاهرة وهي قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا عن النعيم ذا أتنبيكم yana iya ɗaukar ni'imar duniya saboda nan ne duniya kun ka shata sannan kuma anin na'im za a tambaye ku lahira don lahirar ne amsar take taf amma suka ce da kaji na'im ko kaji ni'ima to da kaji ni'ima duniya ke da kaji na'im cikin qur'ani in ba wannan wurin ba ya zan mi ya zan lahira to ko akwai hujja ai ba a so a faɗi magana babu dalili haka ne ko sun ka ce ga misali qala ta'ala fi na'imil akhirah tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im a suratul hajj aya ta 56 sannan kuma waj'alni min warafati jannatin na'im nan dun lahira ne ko sun ka ce wa qala ta'ala fi ni'matid dunya wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab yubaddil ni'matallahi nan zancen duniya ake yi واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ألم دنيا أكذنتي ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته البلاغة القرآنية haka sun ka faɗa to ka gani sai suka ce kenan kaga galibi dai qur'ani in ka ji ya ce ni'ma zancen duniya ake in ka ji ya ce na'im zancen lahira ake yi wannan yana daga cikin al-khasa'is al-uslubiyya al-qur'aniyya malam mu je aya ta gaba da'awahum fiha
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين na'am idan muka duba a cikin littafin at-tahrir wa at-tanwir yace jumlatu da'wahum fiha subhanaka allahumma wa ma utifa 'alayha ahwalun min dhamiri alladhina amanu intabih ma'ana da anka ce da'awahum wannan jumla da abin da an kai atsafi bayanta min domi ahwalun tana matsayin hali min domirin lazina amanu daga domirin allazina amanu abin da ake son a ce wai ma'ana waɗannan masu imanin da an ka baka labarin su innan lazina amanu ko ba haka nan bane to amanun nan domiri na wawun din nan da kake gani domiri ne na jama'a to domirin nan na jama'a matsayin ma'arifa yake tun da zama'ir tana suna daga cikin ma'arif to da'awahum jumlar da take da alaka kuma da wato ma'arifa ta kuma mi ta kuma hal to wannan shine alakar wannan ayar da ayar da ta gabata sai da wato halin allazina amanu ne ake maka bayani muna ganewa da'awahum mu dawo cikin wato jalalaini da'awahum yace talabuhum abinda suke kira fiha a cikin ta kinan talabuhum buƙatarsu yashtahuna yastahunahu talabuhum yastahunahu abinda suke bukata shi a cikin aljanna fil jannati a cikin aljanna an yaqulu su ce subhanakallahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah ya Allah ya Allah fa idza ma talabuhu duk lokacin da sun ka nemi wannan wajaduhu baina aidihim sai su samu duk abinda suke bukata da sun ce subhanakallahumma duk abinda suke bukata wanga tasbihi ba na ibada bane don aljanna babu ibada an gane ko ya ce wa tahiyyatuhum gaisuwarsu fi ma bainahum a tsakankaninsu fiha a cikin aljanna salamun shine salam tsira da aminci wa akhiru da'wahum ƙarshen kiransu an yace mufassira mai fassarawa ce an gane ko za ta fassara kiran da suke yi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Wannan shi ne takaitaccen bayanin da mai jalalin ya kawo a ƙarƙashin wannan aya. Da'awahum fiha subhanakallahumma. Ya an ce da'awahum a nan malaman tafsiri sai suka kawo wani iskali. An ce wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Ƙarshen magana su alhamdulillahi rabbil alamin. To ai kuma ayan aljanna ba su da magana ta ƙarshe khalidina fiha abadan. To kuma an ce akhiru da'awahum shikenan da sun faɗi wannan ba su sake faɗa komai. aka ake nufi alaran ma? Aran ba. An ce aljanna ba ta da iyaka, khalidi da fiha abada kuma an ce akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kuma da sun ce alhamdulillahi rabbil alamin shi kina an kai karshe kina an cimma iyaka. A? Ya za mu yi da wannan shubha. Sai malamai suke cewa abinda ake nufi wa akhiru du'a'ihim fi kulli majlisin du'a'un aw dhikrun aw tasbihun. ma'ana duk zaman da suka idan suka kare wannan zama an gane ko sai su ce wato alhamdulillahi rabbil alamin duk wani zama in sun kare alhamdulillahi rabbil alamin illa ma sha Allah shike din shi ne abin da ake musu wa'azi kaga in ba- in baka ittila'in littafan da suke bayyana ma'ana sai ka je da larabci ma a kada ka a ce maka akhiru da'awahum ashe yan alin da sun ce alhamdulillahi rabbil alamin shike sun san kura ne mun gane wannan eh kalima ta da'wa a larabci kalima ce wadda take tana da wato matsala domin tana matsayin masdar da'a yad'u to amma da'wa wani lokacin tana nufin kira wani lokaci kuma tana nufin kira wanda bai da dalili shi yasa hadisi ya tabbata na Abdullahi ibn Abbas daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin As-Sunanul Kubra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law yu'ta an-nasu bi da'wahu da dai da mutane sun ce abu sun faɗa sun kira ya sai a basu ba tare da wani dalili ko hujja ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladda arijalun amwala qaumin wa wa dima'ahum da waɗansu mutane sun yi iddi'a'in amwala qaumin dukiyoyin mutane yau in ba jin tsoron Allah ba da tsoron ma a ƙaryatar da wani wani zai dube ka ce kai kuɗin da aga hannun wani na wani ba ba haka nan bane koko wa am- wa abi- abin nan yace wa- wa- abin nan amwal qaumin wa dima'ihim ko jinin su kawai sai mutum zai ce kai wani shine kashe mini dan uwana ko ba haka nan bane in bai kaunarka kaga da haka ake yi da shikenan da duniya ba za ta zauna ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lakinnal bayyinata ala al-muddai in ka ce waccan dukiya da a hannun wani ta wace ko ko ka ce wani shi ya kashe min dan uwa sai alƙali ya ce kawo albayyina kawo hujja da dalilai in an tabbatar ina shaidu ina hujjoji wal yamina alaman anka ita koran tsuwa tana akan wanda ya musu shi kenan shi malam ba ana nufin da kacewa ne kaza an ka ce a wa- abin nan kudin da a hannun wani nawa ne sai alkali ya kace sai al- alkali ya ce kawo kawo hujja kace a kai baka da hujja ba wai shi yake nuna kai tsaye ba sai a ce to je kai je karanci a ba haka nan da ba sai ya akwai shubha akwai dalilai don wani na iya zuwa kullum irin kadai sai ya digi wani mai mutum mai mutunci ya ce wancan ina bin shi kaza don dai a zo gidan alkali a ce to rance irin kama mutane rantsuwa ba gaira ba sa kaga irin wannan ya kamata ma a yi mai ta'aziri a yi mai buloli idan mutum na irin wannan shedanci eh kusa akwai mutanen da akwai mutanen da su shedanci ma jin dadin suka so aikata shedanci an gane ko Allah ya kyauta to madalla da'awahum fiha kalima ta da'wa ita ce muke kanta a cikin littafin Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif wannan babban malami na kasar Libya wanda ya rasu Allah ya ji kan musulmi ya karantar da mu a shekara ta abin nan lokacin da muna shekara ta farko da muka je a Libya ya karantar da mu littafin da ma ya rubuta ta Libatul Lughawiyya juz'i na farko sannan ya karantar da mu a shekara ta uku amma nan ya karantar da mu ne wani littafi Al-Balaghatu eh, albalaga ya karantar da mu eh, abin nan as- a shekara ta uku a jami'a to don haka sheikh abdullatif ahmad shuwarif ya ce kalima ta adda'awi da adda'awa in an ka ce da'wa to jam'inta sai waɗansu malaman lugu suka ce a ce adda'awi an gane ko sai dai a ce adda'awa ba a cewa adda'awi waɗansu malaman lugha sun ka tafi akan wannan amma da aka yi bincike sai aka gano wannan magana tasu ba gaskiya ba ce domin cikin imam al-fayyumi cikin al-misbahul munir yake cewa wa jam'u da'wa ad-da'awi wad-da'awa duka ana fada kuma in ka ga dama kamar al-fatwa jam'in ta al-fatawi ko al-fatawa duka a lugha ana fada amma wani dalibin ilimi ba sai su ce a al-fatawa ne ake ce ba ce al-fatawi ga kuma jam'i ya tabbata a lugha an gane ko kamar as-sahari sahara ana cewa as-sahari kuma ana cewa as-sahara an gane ko jam'i na sahara wani da yake cewa ba a cewa hakan don haka akwai kalmomin da a larabci zaka iske suna iya ɗaukar fatha kuma suna iya ɗaukar kasra kuma duka ma'anarsu ba ta canza ba kamar kalima ta hasad da kalima ta hisad ko ba haka nan bane ko qira'a ta qur'ani ta zo da guda biyu wa atu haqqahu yawma hasadihi da wa atu haqqahu yawma isadih an gane ko imamu abu amr ibn al'ala da imamu ibn amir da asim da yaqub an gane ko sun karanta wa atu haqqahu yawma hasade sauran kuma sun karanta wa atu haqqahu yawma hisade da haka kalima ta da'wa ana yi mata jam'i da'awi kuma ana mata jam'i da'awa haka kalima ta fatwa ana iya cewa fatawi ana iya cewa fatawa kadiba cikin tasihatul lugawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif wato a shafi na 408 ya kawo wannan bayani ba ni ne ni kawo ba dan kaka ce a'a ina ne an ka faɗa kadiba a shafi na 408 zaka ga wannan bayanin Allah ya taimake mu malam mu je aya ta gaba walau yu'ajjilu Allah ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
Na'am, idan muka duba cikin tafsirin Jalalaini ya ce, wa nazala aya ta sabka, lammasta ajalar mushriku na al'azaba lokacin da mushrikai sun ka nemi a yi gaugawa kawo azaba. Ina fata ana fahimta ta. To, amma ya ce ta sabka bai kawo wani sababin nuzul ba. Kuma da an yi bincike iya bincike na ban ga wani sababin nuzul mu bashir ma kai tsaye a iya littattafan da nake tare da su. Amma wannan ba shi ke nuna cewa babu ba a ilmance. Eh, in akwai kuma sai a kawo ba harkar rigima ba ce mun gane wannan to wannan ayar me take bada bayani kan shi in ka diba kamar wani sabon uslubi ne in muka duba walau yu'ajjilullahu in ka diba ibnu ashur yace maji'u harful atf fi sadri hadhihi al-aya zuwan harafin atfi a cikin farkon wannan aya shine sadr hadhihi al-aya yaqtadi fi ilmi al-balagha khususiyya li atfiha ala ma qablaha ya zai ba ta wata khususiyya ta daban tunda me yasa aka kawo wawan din me yasa ba a ce law yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum ba yace wa mazidu ittisaliha bima qablaha kuma yana nuna cewa kenan tana da alaka da abin da ya gabata tunda an kawo wawan yace fa ta'ayyana idahu munasabati mawqi'aha dole sai an faɗi menene matsayinta a bayyana munasaba dace wata a wurin da take a yanzu nan wadh-dhahir yace abinda az-zahiri annal mushrikina mushrikai kanu min gururihim sun kasance saboda ruɗuwarsu ya sabu na tasarrufatin lahi ka tasarrufatin nas su suna sa tsammanin yadda mutane suke da gudanar da al'amuransu yadda ɗan adam yake haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da al'amuransa alhali ko ai ba haka nan bane minalin difa'i ila lintiqami inda al saboda shi ɗan adam minalin difa tunkuduwa zabura ila lintiqami ya yi mayar da sakamako inda al lokacin da ya hushi indifa'an sari'an wato tunkuda mai gaugawa wa yahsabuna ar-rusul wa yahsabuna ar-rusul mab'uthina li izhar al-khawaliq kamar kuma su mushrikai suna san tsammani an turo annabawa ne don su zo da wani abin ban mamaki al-khawaliq shine abin da khariq lil adam ana ya tsaga al'ada ya saba mata wani kayatul mu'aribin lahum su a tunanin su kuma an turo annabawa ne dan saboda su huce hushin su akan makiyan su an gane ko al mu'aribin lahum kenan ba su fito da fito da su wa yusawuna bainahum wa bainal musha'widin su sun dauki manzanni kamar al musha'widin ne masu sihiri ne an gane ko yawa wal muttahidina bil butulati wal ajaib ko ko su annabawa mutahaddina ne mutane ne waɗanda an ka kalubalance su bil butulati da jarumta wal ajaib da kanu kawo abin ban mamaki fa kanu lamma kadzabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rakibu ru'usahum suka hau kawunan su ma'ana kenan sun ka nuna jiji da kansu shine sun hau kawunan su walam tusibhum an gane ko bi athari bi ithri zalika masaibun min azabin shamil kuma in sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka yi mishi wani abu bayan wannan abin ba su ga musiba ta same su ba azabun shamil an gane ko au mautan am ko ko mutuwa mautan nan yana nufin mutuwa ta zo musu gaba daya izdadu gururan sai su ƙara ruɗuwa bi batilihim da bannasu wa ihalatan li kaunin rasul sallallahu alaihi wasallam mursalan min qibalillahi ta'ala sai wa ihala sai su nuna cewa kamar mustahil ne inda annabin Allah ne wannan abin da ake yi mishi da yanzu Allah ya tumke shi don haka ba annabin Allah ba ne. Ko ba haka nan ba ne? To shi yasa sai Allah ya kawo wannan aya. Don saboda al'ada ce ta kafirai, galibi sai su ce ai kaza, ai kaza, ai kaza, in ba ai ba sai su ce ah ba mu ce muku ba annabin Allah ba ne. Inda annabin Allah ne ana mai kaza a ce ba ai kaza ba ai kaza. To saboda shi Allah in kun kadi ba farkon wannan sura ai an yi zancen ayoyin tauhidi ko yudabbiru al-amra ko ma min shafi'in illa min ba'di izni to ai kafin na ita ah to an ce shike tafiyar da komai to an ce ba a imanin to a kawo azaba bugari shikenan to shi yasa za ku ga kafirai saboda gigita dan Allah bai azabtar da ku ba ba shike nuna bai da ikon ya azabtar da ku ba akwai bambanci tsakanin banyi da ban iyawa akwai abin da ko ka so ka yi ba za ka iya ba akwai abin da kana iya yin ba ka yi ba shi yasa sai su zo su yi wannan shedancin su yi shedanci shi yasa wani ganin yake yi wai dan saboda Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi kuɗi ya yi taima addini wulakanci ya yi taima malamai da ɗalibai ilimi wulakanci yana ganin in Allah bai kama shi ba kamar wanda yake nuna cewa su ba akan gaskiya suke ba a'a kai abin tausayi ne kai abin tausayi ne ni na abba a faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kama wa in qala allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أنت إن قرآني قسيانا الله شي ruwan duwatsu a maka yayi ruwan duwatsu bai yi ba to shike nuna Qur'ani ba gaskiya bane Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ina fata ana fahimta ta duk wannan kuma abin da suke ta kokarin a kawo azabar a kawo azabar idan aka kawo kuma ba za su iya jurewa ba ina fata an fahimci ni qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara madha yasta'jilu minhu almujrimun athumma idha ma waqa'a amantum bih ka gani shi yasa dan haka dan kana alaramma kaga an yi maka wani abu ka tuna an yi ma annabawa shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ma yi ƙalu laka illa ma katkila da rusuli min ƙablik don kaga Allah bai kama mutum ba wai ana kaza a Allah bai yi niyya ba ne Amerika ana ta iskanci ana ta iskanci ana ta tambada sai shugaban ƙasar Amerika ya fito Joe Biden wanda na kwanakin baya ya ce ba wata puissance da ta isa ta yi gaba da gaba da su ko ba haka nan bane ana nan ana nan sai an ka samu wata wata ƴan bandariya tambadadda duk da yake dai muna fatan ta musulunta Nikki Glaser ta ƙasar Amerika ta zo Hollywood ana ba da maki-maki ga 'yan fina-finai na duniya, tambaɗaɗɗun duniya, an ka ce wani fim ya samu sha ɗai, wani fim kuma mom ake ce mishi wai ko uwa ya samu namba ko tiri, sai an ka zo ga Allah sai an ka ce Allah ya samu zero. Ta ce Allah zero mention, the creator of universe zero mention, shi na albarka. Wai le créateur de l'univers a eu zero mention, Allah ya samu zero. shikenan ta ce kuma wannan ba abin mamaki ba ne paske los angeles sunanta godless town god da english tana nufin ubangiji less kuma da english tana nufin contraire abin da ke kishiya negatif in ni ce use an anglais c'est le verbe utiliser useless inutile abin da bai da amfani to god allah godless abin da babu allah kwata-kwata cikin shi town kuma tana nufin gari shi shikenan an yi iskanci an kare yan awowi kadan sai Allah ta da wuta to sai Allah ya kore Los Angeles gaba daya kuma sai Allah ya bar masallaci tsaye to yanzu kuma godless town ce ko ko god town ce haka yana da kyau dan adam dan kaji an ce mutum na ka tokara shi na saba ma Allah Allah bai kama shi ba istidraji na ka doke shi abin tausayi kuma kai mai addu'a ya tuba kafin Allah ya kama shi saboda in Allah ya kashe kamu ba ta da kyau ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وتقوة تتكي الله babu ta don haka mai saƙon Allah kan gabai tuba ba kuma Allah yana bashi abin da ke so wallahi abin tausayi ne muna gane wannan da wannan ita ce munasaba an ce Allah yudabbiru al'amra ma min shafi'in illa min ba'di iznihi an ce Allah shike da kaza an ce Allah shike tafiyar da komai sai a to Allah shike tafiyar da komai to gashi mu mun kare ta Qur'anin to ai muna azaba to shi sai Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum da dai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaugauta ma mutane isti'jala sharra ya gaugauto musu da sharri an gane ko isti'jalahum yace to kasti'jalihim sai na sai kaddara kamar yadda Allah yake gaugauta musu bil khairi da alkhairi kenan da yadda mutane suke roƙon Allah alkhairi Allah ya ba su da haka ne in sun ka nemi sharri Allah yake ba su laqudiya ilaihim ajaluhum mai jalali yace laqudiya bil bina'i lil maf'uli shine laqudiya wal fa'ili kenan wa bil bina'i lil fa'ili laqada ilaihim ajaluhum sai ce bir raf'i kaga ajaluhum sai ce bir raf'i in an ce kenan laqudiya ilaihim sai a ce ajaluhum shine bir raf'i wan nasbi kuma akwai kira'a bin nasbi laqada ilaihim ajalahum kaga sai ya barka haka to kaga yanzu ana buƙatar a san waye karanta da bil bina'i lil fa'il waye karanta lil maf'uli sannan kuma ya za a taujihin waɗannan kira'o'i kaga abin da yake ba dalibin ilimi wahala muna ganewa shi yasa in baka da littafan tawjihul qira'at ka je ka same su kaga yadda ake taujihi tsakanin qira'at ga ka zo ka ce wane ya karanta da kaza dan ka san wani ciduhu zai yi yace a ai imamu fulan da imamu fulan da sun karanta kaza saboda shi ya ji malamai suna faɗa ba wai a kare ake faɗa haka nan babu hujja babu dalili ba don wallahi an kai bincike an ka gano hayaniya ta kai wallahi kana gane kurinka eh don dama akwai masu jiran kai kuskure laqudiya ilaihim ajaluhum wato ibnu amir ad-dimashqi da imam yaqub su sun ka karanta laqada ilaihim ajaluhum laqada ilaihim ajalahum dama sunan Allah ne shine alqadi ko ba haka ba ma'ana tunda an ambaci Allah walau yu'ajjilu Allah linnasi sharra isti'jalahum bil khairi laqada ilaihim ajalahum da Allah ya zata musu da hukuncin su qira'a ce tawa qira'a ce ta ibnu amir da yaqub sauran kuma sun karanta laqudiya ilaihim ina fata ana fahimta ta an gane wannan da kyau in ka diba cikin littafin tawjihul qira'atil ashr bil qur'an na kursi malika abdallah su ma sun kawo wannan laqudiya ilaihim ajaluhum sun kace qara'a ibnu amir wa yaqub laqada bi fathil qafi wad dad wa alifin ba'daha ala tasmiyati lil fa'il ajalahum bin nasb idan wanda ya karanta laqada sai ya ce ilaihim ajalahum domin allah shine fa'il damiri na allah ya sun kace wa qara'a al baquna sauran waɗanda ba aka ba guda takwas kenan bi dhammil qafi wa kasri dad wa fathil ya'i على التسمية للمفعول كنا لقضي إليهم وأجلهم سنكة بالرفع سنكة احتج لقراءة التسمية للفاعل بالسياق nan yanzu ana so a kafa maka hujja to ita wannan qira'an me yasa aka wato mi ke taimaka mata cikin siyaki ko kuma lafuzan alqur'ani sun kace fa innal fi'la qad usnida ila Allah ta'ala wa qad taqaddama dhikruhu wa law yu'ajjilu Allah lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi sai an kace laqada domin Allahu ɗin nan shi ne laƙafa da ya zartar da hukunci. Ina fata an fahimce ni, sannan kuma sun ka ce idan aka duba can cikin Ƙur'ani akwai inda Allah ce, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan kaga wannan ya nuna wannan qira'a ta fuskar siyaki ta samu ta fuskar nazari ta samu da an kace laqudiya ilaihim ajaluhum da ya mi zartar musu da hukuncin su duk dai domin in an san Allah shi yake zartarwa ai babu wanda yake da izini ya zartar da wani abu saiwa sai ubangiji to laqudiya ilaihim ajaluhum da an zartar musu da hukuncin su me yasa nan baka cewa mabniyul lil majhul dan Allah ne ke zartar da hukunci an gane ko koko fil asli laraba in sun ce laqudiya mabniyul lil majhul ne kamar fil asli fil lughati al arabiyya amma anan ba a ce laqudiya mabniyul lil majhul don Allah ba a ce ma Allah majhuli mun gane wannan shi yasa ibnu usaymin yace bai ma dace kace mabniyul lil majhul ba kamar hita mutum mabniyul lil majhul kace alama lam yusammi fa'ilahu ko alama lam yusamma fa'iluhu mun gane wannan dai an ce khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam an gane ko cikin ɗabi'ar shi akwai gaugawa sai ka ce khuliqa mabniyun lil majhuli Allah ne an majhuli a'a fil asl fil lughati al arabiyya kana iya cewa abin nan ko kuma kai ibtiadi akan shi don saboda kai ya kama shubha cikin aqida mun gane wannan da kyau to la qudiya ilaihim ajaluhum walau wa abin nan walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair in kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun malaman da suke kaddara abinda ake kaddarawa a cikin wannan sai sun kace in ka zo ko ka kaddara isti'jalahum an gane ko sun kace mansubun alal masdar tashbihi taqdiruhu isti'jalan misl isti'jalihim kenan da Allah walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum ai isti'jalan misl isti'jalihim wadansu malamai suka ce a'a za a kaddara ta'jilan misl isti'jalihim walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi شر وتعجيلا مثل استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم amma sun kace ka dauki ta'jilan kinnan yahi domin yu'ajjilu shi yafi dacewa da ajjala yu'ajjilu ta'jilan da Allah subhanahu wata'ala yana gaugauto ma mutane irin yadda yake gaugauto musu wato da Allah yana gaugauta ma mutane sharri irin yadda yake gaugauto musu da alkhairi da ya zartar musu da hukuncin su sai mai jalali ya ce bi an yuhlikahum Allah zai halakar da su walakin yumhiluhum sai dai Allah yana musu jinkiri Allah yana musu ni jinkiri sai kai hattara in an ce amhala yayi masa jinkiri in an ka ce ahmala ya kyale shi sai malamai sun ka ce intabir inna Allah yumhil wala yuhmil inna Allah yumhil Allah yana iya maka jinkiri wala yuhmil ba shi ke nuna ya kyale ka ba fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida Allah ce fa nazaru sun kace na turku kenan bi ba cikin jalalaini za mu bar allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yi imani da haɗuwa da mu ba fi tughyanihim a cikin ɗagawarsu ƙetare iyakarsu ya mahuna suna makamta ya tarar da zuna kenan suna kai da kawo mutahayyirina suna cikin ɗimuwa ma'ana in ka ga Allah ya kyale ka ba wai don Allah bai iya kama ka ba mun sha gaya muku wannan shi ubangiji ba irin mutane bane bani Isra'ila, Allah ya jarraba su da halaye daban-daban. An gane ko, domin wani in ya shiga cikin wahala sai ya bar ibada, sai Allah ya bar shi daɗi. Ko ba karan bane, wani kuma in ya shiga cikin daɗi sai ya butulce. Da yawan mutane yanzu kuna jin suna cewa, ai abin sai a hankali, ai abin sai a hankali, Allah dai shi kawo mu da sauki. Muna ji da kyau. To waɗannan maganganun da suka faɗa, waɗannan mutanen duk da duk wani wanda ka ji suna cewa malam ai muna addu'a mu samu kuɗi ya kamata ku yi zama da shi. Ni ba ka zo ka ce bai yi ma addu'a ka samu kuɗi kawai in ce maka zan yi maka addu'a ka samu kuɗi. idan nima addu'a ka samu kuɗi ne za ka yi da su. Wani aikin alkhairi za ka yi? Haka ɗaya in yi ma addu'a ka samu kuɗi ka sai ka tara makiɗa a ta kiɗi. Ko ba haka ba? Ya kamata a bincika a gari ne ne kake nufi. Mu ba kan mu amsa. Da yawan mutane da kunka ji suna kuka, malam wallahi ƙasar nan yanzu dai abubuwa dai sai a hankali, sai a hankali, sai a hankali. ka samu makudan kuɗi ka biya ma karuwai bukatocinsu ka sai ma masu shan giya giya sun sha ka yi ta'addancin da duk kai ka kare kana dibin kamar ba a samun canji kun ce mallamai su ne ke ma mutane dogo sallah ba su da aiki dama wa azi rashin rashin wato aikin wanda bai da aiki ne yanzu sai Allah ta dan karkata kaɗan sai kuɗi sun ka daina shigowa sai mun ka gane ka masallaci da tafsiri kana kwas kwas kuma yanzu in yi ma addu'a ka samu kuɗi ka manta da babanka da mammanka ka manta da ‘yan uwanka ka manta da addini don ɗaya ka samu kuɗin da za ka sai makaruwar ka mota ta cigaba da yawo ko cigaba da iskanci ni na bai maka addu'a ka samu waɗannan kuɗin. Wanda duk zai taimaki addini Allah shi ne buɗi na alkhairi. Wanda ke neman kuɗin shashanci da na ba karuwai da ‘yan iska Allah ka toshe. Ba ruwanmu. a cikin littafin ususun fanniya na ustazu Dr. Kabiru Yunus in ka diba a safha ta 78 zuwa 79 da ya zo cikin wasu uslubi na balaga ta alkur'ani ya ce annau salis akwai wani nau'i na alkur'ani wajen alhasbu ya ce ma jama'a bain alhasful muqabili wal iktifa'i sai ka iske qur'ani wani lokaci hasfu kala kala ne sai ya haɗa hasful muqabili wanda ake cima muqabili wanda ke fuskanta wal iktifa'i da kuma wanda yake ya isa ma'ana hasfu guda biyu ne ya hada da Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum malaman balaga sun kace aslul kalami walau kana min sunnatillahi kenan walau kana min sunnatillahi an shafe walau kana min sunnatillahi asalin magana kenan da ya kasance daga cikin sunna ta Allah yadda Allah ke tafiyar da al'amuran shi an yu'ajjila lin-nasi sharra ya gaugauto ma mutane sharri idasta'jaluhu lokacin da sun ka nemi a gaugauto da sharrin isti'jaluhu lahum bil khairi yadda Allah yake gaugauto musu da alkhairi idan sun ka nemi Allah kama yu'ajjilu lahumul khair kamar yadda Allah yake gaugauto musu da alkhairi idan sta'jaluhu idan sun ka nemi alkhairin laqada ilaihim ajalahum walakin sunnatullahi madat bi ghairi zalika sai dai sunna Allah ba haka take ba fa tibqan li hadhihi sunna to tafiya wannan sunna ta Allah yadda take tafiya nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun hatta ya'tiyahum ajalahum kaji asirin yadda magana take ka dibi saboda qur'ani yana da balaga duk wannan larabci sai an ka takaita shi an ka shafe kalmomi daban-daban an ka shafe zancen sunna ce ta Allah lau kana min sunnatillahi kaga wanda yake cewa bai daga cikin sunna ta Allah sannan kuma sun ka ce daga cikin balaga ta alqur'ani qur'ani sai zo da lau fi sadril kalami lau kaga sai Allah ce lau don a nuna maka abin ba haka yake ba domin lau kana min zam yakun min sunnatillahi sai ce lau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum sannan sun ka ce sai ya kawo fi'ili mudari'i an gane ko don a nuna maka an kore wannan abin kuma korewa ce ta yau da gobe lau yu'ajjilu Allah ba a ce lau ajjala Allah lin-nasi sharra isti'jalahum kenan inda an ce lau ajjala tana yi waso guda ne Allah zai ba zai gagota musu ba amma sai an ka ce lau yu'ajjilu Allah da dai Allah yana gagota musu kenan Allah baya gagota musu ta zama to ɗabi'a ta ubangiji sun ka ce kuma in ka ga dama hawwala adati tashbihi al-muqaddara ma ama al-masdariyya wa mudari'atiha yu'ajjilu an shafe ka abin da yu'ajjilu da istijal an hada su an hada su sun koma kalima guda ma'ana walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi kama yu'ajjilu lahum al-khair asalin magana kasti wato walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi ay kama yu'ajjilu lahum al-khair kamar yadda Allah ke gauta musu alkhairi kaga sai an ka shafe wannan sai an ka ce la qudiya ilaihim ajaluhum fa nadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun sai Allah ya bar wannan su imani shi cikin tughyanin su sai sa sai su ta garin dubara su ta take fidda su akan wannan sun yi wannan sun fita sun yi wannan sun fita wai wani sai shi daga da dan mi za a cewa kafirai waye gaya maka dan kafirai sun saba ma Allah Allah bai kama su sannan kuma waye gaya maka babu jarabawa a cikin rayuwarsu wallahi in ka dibi rayuwar turawa yanzu misali zan ba da wani dan misali guda saboda lokaci ya musu ƙasar Ukraine musulmi ne suna sallah eh ƙasar Ukraine musulmi ne ba da Allah ƙasar Niger fa to yanzu da halin da Niger take ciki da wanda Ukraine take wanne ne yafi ha ana ramba wani yafi eh Niger ko ai kaga har kai mamakin dan mi ba an kauna tambaya ko ba haka nan bane to dan a nuna maka mutum ko kirista ne Allah na iya gama shi da bala'i a nan duniya ga mu muna sallat kuma muna cikin natsuwa wadda ƴan Ukraine in an kasa natsuwar da muke ciki dubu ba su da ɗaya kuma musu yi imanin da Allah ba to wa ga maka da mutum ya kafirce cikin nan daɗi zai ji wallahi wallahi ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba sai Allah ya jarraba ka bi Allah ma ya fi maka sauki sai Allah ya sa maka natsuwa da imani mun gane wannan da kyau abinda muka faɗa ya zaman daidai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh